ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله يقول الباري سبحانه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ويقول أيضا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره ويقول أيضا يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر ويقول أيضا كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وكل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة الجدباء محمول فإنما فإنه مهما عاش الإنسان في هذه الحياة ومهما طال به البقاء بها ومهما استمتع بشهواتها وملذاتها فإن, مسير فإن, فإن المصير واحد والنهاية مهتومة هي الموت الذي لا مفر فيه إنه ينتكل الإنسان من دار من دار الغرور إلى دار السرور كل بحسب كل بحسب عمله إنها اللذة التي يعرف الإنسان فيها حقارة هذه الدنيا إنها ساعة القاسمة التي يدنو بها الملك الموت لكي ينادي نداء النعيم أو نداء الجحيم إن الغربة الحقيقة إنما هي غربة اللهد والكفن عباد الله الموت حق لكل من نافك فيه روح وقال تعالى في حقه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون عباد الله وعلى الأول أولياء الميت بعد وفاته وانقضى ضحاه الأمور الآتية الأمر الأول التسرع بالتجهيز من غسل وكفن وصلاة ودفن وقضاء الدين وإنفاذ الوصية إم أمكن ثم الميراث عباد الله لما كان في هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز وسائر الأمور خير الهدي مشتملا على الإحسان والتوكير على الميت مبنية على إقامة العبودية لله وكان من هديه عليه الصلاة والسلام النهي عن عادات الجاهلية التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لدم القدود وشق الجيوب ورفع الصوت بالبكاء والنياهة على الميت وسن الخشوع للميت والدموع الذي لا صوت فيه وحضن الكلب تدمع العين ويحضن الكلب ولا نقول إلا ما يرضى إلا ما يرضى الرب وكثير من المسلمين اليوم كالف هذه الحدي بسبب انصرافهم عن دراسات العلم المشير المشير بما يتعلق بالجنائز عباد الله من الواجب لكل مؤمن أن يوصى بتجهيزه وتكفينه ودفنه على السنة والصحابة رضوان الله عليهم يوصون بذلك والآثار على ذلك كثيرة عن آمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه الهدوا لي لهدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وأوصى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حين حضر حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بنجا- بجنازتي فأسرئوا به المشي ولا تتبعوني بم- بمجمر ولا تجعلني على لحدي شيئا يهول بيني وبين التراب ولا تجعل على كبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة وعلى أولياء الميت إذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء أن يغمضوا عينيه ويدعوا له لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فدج أناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع در- درجته في المهديين أخرجه مسلم وإمام أحمد أن يسرعوا بتجهيزه إذا بان موته لحديث أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة أن يدفعوه أو أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كان يوم أهد حمل القتلى ليدفنوا بالبقاء بالبقية فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدب أن تد أن تدفنوا القتلى في مضادهم أخرج أخرج أخرجه أصحاب السنن أن يبادروا لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله حديث سعد بن أقول رضي الله عنه أن أكاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك إيالا فأردت أن أنفق على, على إياله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكاك محبوس بدينه فذهب فأقض دينه أخرجه ابن ماجه وإمام أحمد على الأقارب الميت وسائر المسلمين الصبر والضلال بالقدر ولنبلونكم بشيء من الكوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna neman shari'arsa muna neman taimakonsa muna neman agaji da gare shi hakika wanda Allah ya shirya shine shiryayye ya Allah ka samu daga cikin shiryoyin bayan ka ya Allah haka nan wanda ya bata ba za a sami mai shiryen da zai shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne kuma Allah ne ya turo shi da alqur'ani da addinin musulunci bayan nan yayin uwa babu zance sai da alqur'ani ciki- wajen gaskatawa hakanan babu shari'a da take shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu sani yayin uwa dukkan abin da aka kagaye cikin wannan addini sunansa bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa zuwa ga wuta Allah ya tsare bayan haka ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah madaukakin sarki domin Allah ya tabbatar da wannan wasici cikin alkur'ani mai girma yayin da yake cewa nayi wasici gare ku zuwa ga wanda suka gabace ku cikin ahalul kitabe akan ku tsaya kan jin tsoron Allah madaukakin sarki bayan nan yayin uwa Allah mai girma da buwaya iya faɗa cikin alkur'ani mai girma yake ba mu labari game da farkon halittar ɗan adam da tsakiyarta kuma da ƙarshenta Allah mai girma da buwaya yake cewa walaƙar kalaƙanar insana min sulalatin min tsin hakika mun halicci ɗan adam jinsin ɗan adam daga wani yanki na ƙasa mai haɗe da taɓo-taɓo sun maji Allah nutsufa fi ƙararin makin sannan maka sanya ya zama ɗugon mani wanda ya tabbatu cikin mahaifar mahaifiyarsa sun maka laƙanan nutsufata alaƙa sannan ita wannan nutsufa din Allah ya maida ita gudan jini fa kalaqana al'alaqata mudgha ita wannan gudan jinin Allah ya maida shi tsoka a fa kalaqana mudghata izam ita wannan tsokan Allah ya lullube ta da kashi fa kasawnal izama lahma shi wannan kashin Allah madaukakin sarki ya lullube shi da nama summa anshana hu kalqan akara sannan Allah ya halicci abin da ya so ko namiji ko mace ko mai arziki ko talaka ko mai mulki ko mai bi ko malami ko jahili ko shugaba ko dan aljanna ko dan wuta shine sun ma an shanahu kalkan akar fatabarakallahu ahsanul khaliqin sannan Allah ya jinjina wa kansa yace yawan albarka ta tabbata ga wanda yake kyautata halitta summa innakum ba'da zalika lamayitun bayan kun zo kun rayu Allah ya ce bayan rayuwar ta kare za a mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan alqiyama an ta tsaya Allah zai tada ku a wannan ayoyi da suke cikin suratul mu'minun Allah ya gama ba an labarin dan adam farkon halittarsa da tsakiyarta da kuma ƙarshenta a wata ayan Allah mai girma da bawa yake cewa utilal insanu ma akfara dan adam la'antar Allah ta tabbata gare shi akan me yasa yi wa Allah butulci da wani dalili ya butulce wa Allah ya ƙi binsa ya ƙi tsayuwa cikin umarnin da ya bashi sai Allah ke cewa ka ji ka sake ji min ayi shay'in khalaqa da me Allah ya halice ka mai girman kai mai toroko wanda kake ganin in ba kai ba ba wanda ya isa to Allah ke cewa ga tambaya nan zuwa gare ni gare ka da me Allah ya halice ka in ma ka sani in ma baka sani ba Allah madaukakin sarki zai ƙara nanata ma min nutfatin khalaqahu faqaddara Allah ya halice ka da nutfa yine digon mani Allah ya halice ka ya kaddara ka sun masabila ya sara sannan Allah ya hore ma kofan da zaka zo duniya daga nan ka zo duniya ka gama abin da zaka yi sun ma'amatahu Allah ce sannan mu kashe shi fa aqbarahu aji a binne shi sun mai za sha an shara sannan kiyama ta yi masaki ta da shi Allah ce kalla lamma ya qari ma amara ba haka bane ko tsawa dan adam bai yi da umarnin da Allah ya bashi ba dan adam munafiki kafiri majahul munafiki ma'ana bai yi da irin umarnin da Allah madaukakin sarki ya bashi ba Allah madaukakin sarki wata ayin ke cewa ya kurji min bainu sulbi wa tara'ib shi dan adam Allah madaukakin sarki ruwan halittarsa ya fito daga as-sulb shine gadan baya ko kashin gadan baya na ɗa namiji wa tara'ib da kuma tara'ib jim'i ne na tariba wanda nan gunda sarka take zama na ya mace to wannan ruwan halitta yake nata kai kuma naka a kashin gadan baya yake sai Allah ya iko sai hada su su haɗu a mahaifa sannan Allah ya kaddara halittarka shine ya kurji min bayna sulbi wa tara'ib Allah ce innahu ala raj'ihi laqadir bayan ka zo duniya ka mutu Allah mai iko ne akan ya dawo da kai a wata ayan Allah ya gama magana yace kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wanda Allah ya busa masa numfashi zai mutu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah Allah madaukakin sarki zai cika muku duk abin da kuka yi a ranar alkiyama in khairan fa khaira in sharran fa sharra faman zuhuziha anin nar Allah ya ce duk wanda aka nesantar da shi daga wuta wa udkila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz wanda ya samu babban rabo Allah ya samu na ciki wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur Allah ya ce ita rayuwar duniya ba komai bace face rudi da rudani da abin da babu tabbas a ciki ya yan uwana masu albarka fuskoki masu daraja da alfarma wannan ayoyi da waɗansu su alƙur'ani mai girma da taron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da suke nusar da mu face abu guda ɗaya duk inda rayuwa ta yi tsawo ka sha iskar duniya ka miƙe kafa ka yi abin da ka ga dama to akwai ranar da za ka tafi zuwa kabari wa in asha alfan ba'a da alfin fala budda an yasira ila kabari ko da za ka rayu shekara dubu a ƙara wata dubun to babu makawa akwai ranar da za a ɗauke ka a makara kai ka kabari wannan kowaye a cikin adam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ta faru ga shi inda gata yana hana a mutu da soyayya irin ta Allah to da manzon Allah har yanzu iya nan a duniya to amma Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa saboda ka babu wanda zai zauna a duniya babu wanda zai dawwama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah almutu haqqun ya ibadallah mutuwa gaskiya ce li kulli ma nafaka fihi ruh ga dukkan wanda Allah ya busa masa rai to wajibi ne tabbas yayi yaqini sun kance zai mutu Allah ke faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai ya rasulullah me kuma ga Allah ne haka su ma ba wanda zai saura a duniya kowa sai ya mutu kowa sai ya tafi ya koma ga Allah summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taftasimun sannan ku munafikai da kafirai a gaban Allah a gobe alkiyama za ku ke jayayya za ku ke musu da na kuna husuma husuma da za- ba za ta amfane ku ba mu sani ya uwa na masu albarka bayan mutuwa abin da ke kan waliyan gawa shine su yi ƙoƙarin wajen haɗa mamaci min gasilihi su yi gaggawa yi masa wanka wanka irin na sunna wa kafilihi su yi ƙoƙarin masa likafani wa salati su yi ƙoƙarin masa sallar janaza wa dafnihi su yi ƙoƙarin aje a binne shi wa qada'u dayn ayi ƙoƙarin a biya masa bashi wa infazul wasiyya in amkana a zartar da wasiyarsa idan da akwai sannan sumal miras sannan abin da ya rakuwa dukiyarsa aje a raba gado wannan shine babban gata kuma shine umarnin Allah akan kowane mamaci bayan Allah masu alfarma yayin da shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mutuwa da wa'ansun al'amuran rayuwa gaba ɗaya tana kunshe a cike da alkhairi da kyautatawa da girmama ɗan adam to haka nan mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a girmama shi wajen killace shi a masa wanka ba a bayyana tsiraicinsa ba ba wanda ba a wakilta wajen wankansa ba ko wanda ba waliyinsa ba ne ya je ya tsaya wajen yi masa wanka wannan ba daidai ba ne yadda ɗan adam yake da alfarma Allah ya ce wala karkar ramna bani adama to wannan alfarmar har mutum ya mutu tana kansa saboda ka in kai baka cikin auliya ulmayit baka cikin wanda aka gayyata haka nan ka kame idan ka ji labarin janaza je ka zauna a ka jira a fito da shi a mai sallah da kai ka koma amma a je a leƙa da ake wa mace wanka wannan ba daidai bane manzon Allah ce alfarma ku kuna da rai haka nan alfarma kuke da ita bayan ku mutu mu sani ayan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina dukkan abin da za a yi wa mace bisa karamci da girmamawa kuma ya kamatul ubudiyya lillah ana yi bisa ibada ga Allah madaukakin sarki mu sani yayin uwa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da al'adu na jahiliya wanda suke faruwa bayan mutuwa su wucancan jahiliya sunan la tu'minu bil ba'si wan nushur wanda ba su yi imani ga alkiyama ba ba su yi imani kuma ga Allah zai bada littafan aiki ga mutane ba min ladabil qudud wajen marin fiska idan an mutu wa shaqqul jiyub da yayya ga tufa wa rafa'u sautu bil buka manzon Allah ya hana ayi wera kuka idan an mutu ayi diya ayi kwayyalo yalo a ce an shiga uku an bana an lalace wannan manzon Allah ya hana musulmi wannan wa sanal khushu' lil mayyit amma manzon Allah ya sunnanta ayi khushu'i a kaskantar da kai a shiga cikin damuwa idan an yi mutuwa wa dima allati la sauta fi manzon Allah yayi umari ayi hawayen da babu ruri da kururu a cikinsa har ma yake cewa ta dama wal'ayin wa yi hazanul kalb wala na ƙulu illa ma yarda a rab haƙiƙa idan an yi mutuwa zuciya za ta yi ɓacin rai haka nan a ido zai zub da hawaye amma ba za mu ce komai ba face abin da Allah maɗaukakin sun iya da mafaɗa saboda ka ba a kwayyelo yelo ba a ihu da yawa daga cikin musulmai ya'yan uwa sun saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin mutuwa da janaza da abin da ya kama da wannan bi sababi insirafihim an dirasatil ilmi domin sun juya ba za zuwa wajen darussa na ilimi al mustashiru bima yata'allaq bil jana'iz wanda yake damfar iya nuni ga yadda za a yi jana'iza a sunna bayan Allah masu albarka cewa iyakan kowane mumini yayi wasici wajen hada shi a masa wanka a masa lukkafani a je abin da bisa tsarin sunna domin hakan ya tabbatu a a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta kai wasiya cewa idan ka cika da wane da wane su ma wanka wane ya daura mali kafani wane yi ma sallah wane da wane su kama kansu saka a cikin kabari wannan ya halatta ka zaɓi mutane masu nagarta wanda ka yarda da salaha su ga Allah ka yi ƙoƙarin naɗa su ka wakilta su bayan ka cika su yi ma wannan aikin domin ka nemi tabarruki daga gare su wajen salaha su ga Allah su roƙa ma Allah ya yafe maya magafara da babu abin da mamaci yake bukata bayan ya mutu fiye da addu'a da bayyana abubuwa na alkhairi nasa masani sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu daga ciki da yawa sun yi wannan misali akwai Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa lokacin da mahaifinsa jinyar ajali ta kama shi yake faɗa da bakinsa cewa ilhidu li lahadan idan za ku min kabari ku min lahadu ba shukku ba wanda za a tona ya a cikinsa lahadu wanda za a rarake bangonsa na gaban a yi da za a kara mutum a ciki ya ce kuma irin wannan wan sabu alayyar lubu nasban ku gina bulalluka ku samu bulo ku tankare ni da su kama sana abi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama domin haka aka aikata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rajahu muslim wannan hadisin ya cikin muslim ya faɗa da bakinsa ga irin abin da za a masa a yi masa kaza kuma wajibi ne a zartar da wannan wasiya da ya bari domin bata saba alqur'ani ba bata saba wa sunnar ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wasallama abu abu musa al-ashari wanda shine abdullahi bin qais shi ma lokacin da ya hadu da jinya ta mutuwa yake ta idan kun tafi da gawata fa asri'u bi al-mashi ku yi sauri ku yi gaggawa kar ku bi ni da hayaniya da rudu kada ku sanya komai cikin kabarina yahulu baini wa baina turab kar ku sa komai ciki daga likafarina sai ni sai kasa kada ku sa komai kar ku mun wani gini akan kabarina wa ashhadukum anni bari'un min kulli halika aw sarika aw kharika ku tabbatar da cewa ni ku shaida nayi bara'a nayi fanfanfa nayi hannu riga da kowace irin bid'a da ake gabatar da ita bayan mutum ya mutu wannan abu musa al'ashari ya faɗa wa ‘ya'yansa da makusantansa idan ya mutu a masa wannan musani ya uwa magada ko auliya almayit wanda suke ɗamfara da haƙƙi mamaci idan ya mutu to fa alaihim idatu ashiya akwai abubuwa da yawa da shari'a ta ɗora musu an yi gamido ainihi iya cikawa sun tabbatar ya mutu a yi ƙoƙarin rufe mai idanuwansa a samu ruwa a shafe mai idansa ya koma waye da ula kuma su mai addu'a ta alkhairi hadisi ummi salama Allah kare da ita take cewa da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama manzon Allah ya shiga wajen abi salama wa qad shaqqa basarahu a lokacin idan su ya kakkafe mutuwa ta zo masa fa agmidhu manzon Allah sai sa hannunsa ami albarka ya rufe idanuwansa summa kala sannan manzon Allah ya ce inna ruha shi rai idza qubida idan an dauke shi tabi'ahu albas gani iya binsa idan rai ya fita daga cikin dan adam to ido iya binsa wannan bin da ido ya kuma zai dawo ba sai mazan Allah yake sa ruwa yake shafe masa shi fadajja unasu min ahlihi jin wannan kalma sai iyalan suka fashe da kuka fakala sai mazan Allah yake cewa la tad'u ala anfusikum ila bi khairin kada ku yi wa kanku addu'a face alkhairi ma'ana duk abin da za ku faɗa idan an mutu to kar ku sake ku fita daga control kar ku ce kun shiga uku kar ku ce kun banu kar ku ce kun lalace kar ku ce rufa ta faɗi domin manzon Allah ke cewa fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin su mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kace idan kace ka shiga uku mala'ika ya ce amin shikenan ka shiga uku idan kace ka lalace mala'ika ya ce amin to ka lalace din saboda haka manzon Allah ya koyi sallallahu alaihi wasallama su makala sannan manzon Allah ke cewa Allahumma aghfir li abi salama ya Allah kai wa abi salama gafara warfa darajatahu fil mahdiyin ya Allah ka daga darajarsa cikin shirye mutane akarjahu muslim imam ahmad abu na gaba an yusri'u bi tajhizihi si gaggawan hada shi iza ba na mautihi matukar mutuwarsa ta bayyana li hadisi abi huraira marfu'an hadisin abu huraira wanda manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama isra'u bil janaiz idan an yi mutuwa ku yi gaggawa ku yi gaggawa a wanke shi ku yi gaggawa a sa mai likafani ku yi gaggawa a mai sallah ku yi gaggawa a ji abin binne shi abu na gaba an yi dufanuhu fi balitin limata fi idan mutum ya mutu a binne shi a garin da ya mutu in dai garin musulmai ne shari'a bata ce a ɗauke shi daga wani garin a kawo shi wani garin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wala yanquluhu ila ghairihi kada a dauko shi daga wani garin na musulmai a ce sai an dade shi mahaifarsa li'annahu yunafi al-isra domin hakan iya goge gaggawar da manzon Allah ya ce a gaggauta yi wa jana'iza aikinta hadisin Jabir bin Abdullah hadisin Jabir dan Abdullah Allah kare da shi yake cewa lamma kana yawmi uhudin lokacin da aka yi uhudu hamala al-qatala li yadfanu bil baqiya sai muka daumo mutum mu zamu je baqiya mu binne su fanada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam can sai muka ji manzon Allah ya turo wani iya cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurukum manzon Allah yana baku umarni an tadfanu lakatla fi madazihim duk inda mutum ya faɗi ya mutu abin da ya shago akrajahu ashabu sunan abu na gaba an yubadiru li qada'i dainihi ku yi kokarin gaggawar biyan bashi mamaci ba gata bane duk wanda ya mutu hatta gado manzon Allah ya ce min ba Allah ya ce min ba'di wasiyati ni usabiha aw dai kar araba gado sai an biya bashi sannan kuma an zartar da wasiya in yayi ai gaggawan biya masa bashi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana lokacin da farko farkon zuwa musulunci baya yi wa mutum sallah idan ana bin sa bashi idan yazo zai yi wa mamaci sallah sai ana bin sa bashi idan an ce eh sai ce sallu ala akiku kai wa dan uwanku sallah shi ba zai yi ba wata rana ya zo ya tambayi wata jigawa aka ce eh ana bin ta bashi sai manzo Allah ce kuyi wa dan uwanku sallah ni ba zan masa ba sai wani ce ya rasulullah zan biya nayi alƙawarin zan biya masa bashi washe gari da yi sai makin Allah ke ce ka biya bashin nan sai ke cewa a'a ban biya ba ya rasulullah wata washe garin ya saki tambaye sai ce ban biya ba a kwana na uku ya ce eh yanzu na biya ya rasulullah sai ce to a yanzu nan ya hadu da rahmar Allah a yanzu nan ya sadu da rahmar Allah mu duba manzon Allah ne mai sallah sahabi ne sahabbai ne suka mai aikin gawa suka binne suka mai sallah sunna sak amma manzon Allah ya ce yanzu nan yi haɗin rahamar Allah domin bashi ya higa tsakaninsa da rahamar Allah subhanahu wataala ya yan uwa mu kiyaye bashi mu guji bashi bashi abun tsoro ne mu kiyaye shi sa'ad bin atwal Allah ya kare da shi yake cewa anna akahu mata dan uwansa ya mutu wa taraka salasu mi'a dirham sai ya bar dirhami 300 amma wa taraka iyalan sai ya bar iyalai masu yawa sai sa'ad yake cewa fa'aratu an anfaqa ala iyalihi sai nayi nufin wannan kuɗi na ajiye su na dinga ciyar da iyalansa fa qala li annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da ni inna akaka mahabusun bidainihi dan uwanka iyacen an tsare shi sanadiyar bashin da ake bin sa iyacen bai sadu da rahamar Allah ba mahabusun an sa masu taro sun tare shi da ganin iyajin wannan ba za ba faƙa daina sai na tafi na je na biya masa bakinsa aka rajahu imamu ahmad wa ibn majah ya yan uwa masu albarka da yan uwan mamaci da makusantansa da sauran musulmai babu abin da ke kansu bayan mutuwa ta faru sai haƙuri da ɗaukan ƙaddara domin Allah yana cewa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون شوى الله يتبز جربيك بشيء من الخوف والجوع دون أبو نصورو كو ينوى ونقص من الأموال دتوين دوكيا والأنفس دكاونا كما الله يأوكي ما مهيفي ya ɗauke ma mahaifiya ya ɗauke ma mata ya ɗauke ma amini ya ɗauke ma malami ya ɗauke ma ɗalibi ya ɗauke ma shugaba ya ɗauke ma ubangida shine wal anfusi da kawunan kuma sai Allah ya jarrabe ku wa fi anfusikum Allah ya ce hatta jarrabawa a kawunan kuma sai na jarrabe ku amma da ƙarshe Allah ke cewa bashiri sabirin aiwa masu haƙuri albishir sai Allah ya ce masu haƙurin ga sufar su allazina idza asabatu musiba su ne wanda musiba ta same su mutuwa tana cikin musiba domin Allah ma ya kirayi mutuwa da musiba a gurabe daban-daban a Qur'ani idan mutuwa ta same ku ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah mu kuma ga Allah za mu koma sai Allah ke ce ula'ika alaihim irin waɗannan mutane alaihim salawatun min rabbihim akwai gafara daga ubangijinsu da rahama da jin kai irin waɗannan mutane su ne shiriyu ya Allah ka samu na cikin su abubuwan da suke faruwa na bidiyo'i da irin abin da shari'a ba ta tabbatar da su bayan an mutu abu na farko shine a zo a cika gidan mamaci da wanda ya dace ya shiga gidan da wanda bai dace ba da wanda aka gayyata da wanda ba a gayyata ba a zo a cika gidan mamaci wannan ya saba wa sunna yanda gidan mamaci gidan mai rai a musulunci yake da alfarma haka nan bayan ya mutu wannan gida iya da alfarma ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliha to izinin wa kane maka shiga baka cikin waliyan gawa baka cikin muharimul mar'a baka cikin muharamin ita matar ka je ka danna kai ka shiga cikin gida ba a saka ba a gayyace ka ba wannan ba daidai bane abu na biyu da yake faruwa in an je binne mamaci wajen shiga makabarta manzon Allah ya koyar da musallama da yake wa ma'abuta makabarta assalamu alaikum diyar qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya manzon Allah ce duk wanda zai shiga makabarta ya karanta wannan amma da yawa ba a yi da yawa da hayani ake shiga cikin makabarta wannan ba daidai bane mu kyara abu na uku idan an je sa mamaci kabari to ga abin da manzon Allah ya ce an ɗauko shi za a sashi a makwancinsa na ƙarshe a ce bismillah wa ala millati ibrahim ko bismillah wa ala millati rasulillah ɗayan biyu na duk ruwaya ta ingantar da su da sunan Allah akan tsari irin tsarin annabi ibrahim za mu binne shi da sunan Allah akan tsari irin tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu binne shi shi ma da yawa daga cikin masu san mamaci a makabarta suna mantawa da wannan abu na hudu ana yawan hayaniya a makabarta akan a meko dan abu kaɗan a meko za a ce a gyara amma sai hayaniya ta ruɗe ka dinga jin hayaniya da mizah da kakaci a wajen da mamaci to wannan ba daidai bane mu kame bakunan mu kada mu ji hayaniya tana tashi lokacin da ake binne gawa wannan ba daidai bane ya kamata mu kiyaye wannan abu na gaba bayan an gama wannan zuwa abin da ake kiransa da zaman makoki shi ma wannan akwai abubuwa da yawa da suke faruwa shari'a ta ce dukkan wanda aka yi mutuwa aka yi sallar gawa da shi aka je aka binne mamaci da shi to an sallame shi ya koma gidansa ya koma gun aikinsa ya koma kasuwarsa ya koma gonarsa har sai waliyan mamacin waliyan mamaci magada wanda shari'a ta dan buɗa musu kofa kaɗan su dan zauna dalilin wanda baya nan aka yi mutuwar baya gari ya ji labarin wane ya mutu to ban je in kama hannun yan uwansu na musu ta'aziyya amma bayan an yi sallah da kai an je an binne mamaci da kai ba wanda ya ce ka je ka samu ka zauna ba a ce ka zauna ba tafiyar ka neman abincinka wannan in kai wannan kayi sunna domin akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a wannan zaman wajen cin naman mutane da surutai da amma rabu da abin da ya tara mutane a gun idan mata ne a cikin gida su ruɗe da hayaniya a yi ta sace sace aina barnatar da dukiyar mamaci wanda haramun ne duk abin da mamaci ya mutu ya bari hatta malaman fiqh suka ce har sai in tukunya ce an zuba abinci a ciki ya fara dahuwa to shine dole za a ci domin kare ya lalace amma matukar an bude bakin buhu to an ce mamaci iya mutuwa a rufe bakin buhu ya zama haƙƙin magada ba haƙƙin babban ɗa bane ba haƙƙin ƙanin mamaci bane ba haƙƙin limamin unguwa bane ba haƙƙin waye bane haƙƙin magada ne duk wanda ya ci wannan ya ci wuta innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ayin qur'ani ta tabbatar da wannan saboda ka mu kiyaye irin wannan mu kiyaye su ma daga cikin salafus salih akwai wanda za a yi wa mutuwa yau ya tafi kasuwarsa duk wanda zai mai ta'aziyya ya je kasuwa ya same shi ya je gona ya same shi imam muhammad dan hanbal ran da matarsa ta mutu a ranar ya daura aure da a ce wannan zaman makokin sunna ce ko abu ne wanda dole sai an yi shi da imam muhammad ba zai daura aure ran da matarsa mutu ba saboda ka irin wannan da yawa ana kare wani abu amma ana shigo da wani abu a ciki da yawa saboda ka mu kiyaye duk wanda ya je sallar jana'iza manzon Allah yake cewa wanda yayi wa mamaci sallah iya da girman lada daidai dutsen hudu wanda ya raka mamaci zuwa makabarta wannan ladan ya sake mai metuwa a kansa saboda ka samu ladanka ya za ka zo ka zauna ka ci nama mutum ladan ka ya zube kai hirar siyasa kai hirar yan bal ka ce wani ya mutu wani ya rayu duk ladan naka a sassaƙe mashi ka dawo zero ka tafi da ladanka zuwa gida mana ya fi alkhairi ya fi zama daidai saboda ka irin wannan shine shari'a ta tabbatar da shi wajibi ne mu kiyaye irin wannan abubuwa domin kullun shari'a abin da tsura mu akan shine daidai ko da yayi daidai da ra'ayinmu ko da bai daidai da ra'ayinmu ba ko da muna so ko da ba ma so in dai Allah ya ce manzon Allah ya ce to wannan shine daidai inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih li yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun kadai abinda masu imani suke cewa idan Allah da ma'aiki sun kira su akan su dora su akan wani hukunci ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi da mun yi biyayya saboda ka wannan shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin mutuwa da bin mamaci da jana'iza da ta'aziyya da sauransu akwai abu daya wanda da yawa daga cikin mahalarta janaza wani yana zaune za a yi sallah iya zaune fa iya ji iya gani liman ya zo a tada sallah amma ba zai yi ba kabar lada mai girma tunda manzon Allah ce duk wanda yayi wa mamaci sallah iya da girman lada kamar dutsen hudu malamai masu bincike suka ce abin da ya ɓoyo a cikin ƙasa a dutsen uhudu ya kai abin da ya kai kilomita biyar zuwa shida ban da abin da ya bayyana a wajensa irin wannan gingime malladan iya cikin abin da za a baka kai wa mamaci sallah to me za ka zauna in ka zauna zaman mai zai ma idan baka san abin da ake faɗa baka tambaya mana kabbaran farko fatiha ake karantawa kabbara ta biyu salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabbara ta uku addu'a ga mamacin kabbara ta hudu addu'a ga kai da sauran musulmi da iyaye gaba daya wannan shine abin da ake faɗa ta kaice amma kana zaune irin wannan lada iya wuce ka iya wuce ka wanda ba abin da zaka yi a lokaci ɗaya ka sami irin wannan ladan in ba irin wannan abubuwa ba ya kamata mu kiyaye duk wanda ya je wajen yi wa mawaci sallah ya yi ƙoƙarin yin alwala ya je masa sallah domin ya kubuta ya tsirin irin wannan ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da shi Allah ya samu dace Allah ya mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya fara wannan da kansa dake cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين اللهم إذ الإسلام والمسلمين اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إكوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم بعونك يا رب العالمين اللهم انصرهم بعونك يا رب العالمين اللهم انصرهم بعونك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر